بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
والمرسلات عرفا فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست na'am ya isa ka to a wannan sura kamar yadda aka ji wal mursalati tana da ayoyi kamar guda hamsin da kuma wato kalmomi ɗari da tamanin daidai a yadda take da harfa ɗari takwas da goma sha tara to da farko kafin mu shiga fassara waɗannan ayu masu albarka da aka karanta sai mu gode wa Allah ta'ala da ya raya mu har yanzu ya nuna mana wannan shekara ya kuma nuna mana wannan wata na ramadana wato mai alfarma dukkan godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali sannan kuma ya ba mu ikon sake yin wannan karatu godiya ta biyu kuma muna gode wa Allah ta'ala bisa ni'ima da ya mana har yanzu ni'ima kan ni'ima ta tabbatar shari'ar musulunci a jihar kano wannan godiya ce wacce ba za mu iya yin ta ba ba za mu iya kare ta ba ba don komai ba saboda wani abu ne wanda da ake ganin kamar mafarki sai ga ya zama kuru-kuru ya zama gaskiya amma abinda za mu ce sai dai mu ce kawai alhamdulillah na biyu kuma mu yi ƙoƙari mu ɗabbaka shari'an nan akan kanmu sannan kuma ga waɗanda su kuma aka ɗora musu nauyi na yin hukunci a kotuna su kuma su tabbatar da cewa sun yi adalci sun ji tsoron Allah saboda mai saboda kotu kai alkali wakili ne na Allah ɗaya daga cikin irin sunayen Allah ku shine ar-rahamanu ar-rahimu al-adalu mai rahama ne mai adalci ne to tun da za ka wasice lalle kai ma ka zama mai rahama mai adalci ba za ka ce za ka yi gado amma kuma ka bar wani abun ba saboda haka ɗakin shari'a ya zama baitul rahama ne baitul adali ne abin da ya kamata kenan alkali ya zama shi kansa rahama ce kotunsa rahama ne cambarsa rahama ce alkalaminsa rahama ne littafin da yake rubutun shari'a rahama ce da an gan shi dai an ga rahama da an gan shi an ga adalci kamar irin yadda ake nema kai alkali kai adalci kai rahama to haka nan kuma ka yi wa kanka kuma har yanzu kai ma ai ba ce aka ce ka zama wanzamin bona ba ya zama cewa ka sha 'ya'yan mutane a yamman kai kuma ka girma da loba kamar yadda aka ce kai wa mutane adalci kai ma kai wa kanka adalci to wannan idan muka yi haka to shine godiyar mutane su kuma su yadda da hukuncin Allah Allah ta'ala yana ce da mu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ba za su yi imani wato Allah yana rantsewa da da ubangijin manzon Allah sallallahu wato yana rantsewa da kansa kenan mutane ba za su zama muminai ba har sai sun kawo ƙara game da jayayyar da take tsakaninsu kuma ka yanke musu hukunci kuma sun yarda da hukuncin ba wanda ya wani kunkune ba wanda wani idanu amma in ya kasance cewa shari'a ta tabbata amma kuma za ka kai kara kotu a yanke maka hukunci da abin da Allah ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo kana kunkune to daga nan ka zama kafiri ai ko da aka ce wa man lam yahkum bima anzala fa ulai ka humul kafir ba wai ana din wai sai lalle alkali bane wanda shine wato in bai hukunci da da abin da Allah ya saukar shine kafiri har kai ma ko kai waye a duniyan nan ko musulmin ne ko ba musulmin ba ko aljan ko mutum idan yi wa kansa hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba to ya zama kafiri in dai yana ganin abin da Allah ya saukar din nan babu hikima a cikinsa ya kamata a gane wannan don mutane sun ɗawa gaba ɗaya kawai shi kenan kai waɗannan ayoyi kawai kacokan ɗinsu suna kan alƙalai ne suna kanmu ne gabaki ɗaya kuma godiya ta gaba shine wannan yanayin shari'a wanda muka samu kan maci wanda har ya zo karshe din nan ai sai da yardar hukumar tukunna sai da yardar 'yan majalisa ai 'yan majalisa ne tsarin mulki na najeriya ya ba su dama akan cewa wato su gabatar akan cewa su kirkiro kotuna su ba su hurumi jama'a suka nema su kuma suka yi amfani da wannan damar gwamna ya amince ta ke na ashe hukuma ce ta amince da hukuma ta kifa ba ga waɗansu jihohin nan ba har yanzu ba a yi ba ba su fara ma yunkurin ba amma aika ga da yake nan hukuma ta amince har ga shi abin ya tabbata to saboda kaka kenan ita ma hukuma sai mu gode mata a ƙarƙashin shugabancin wato gwamnan kano dr rabi musa kwankwaso da mataimakinsa da sauran duk waɗanda suka taimaka hakanan kuma waɗanda suka tsaya wurjanjan ba dare ba rana wajen faɗakarwa da wayar da kai da rubuta kundin shari'ar da sauransu wato 'yan kwamitin shari'a daban-daban daban-daban su ma duk sun cancanci godiya da kuma jama'a da kullum suke ta ba da ƙarfin gwiwa duk inda ka shiga munnar shari'ar nan ake munnar ta ake so santa ake kaga wannan shine ke ƙara baiwa hukumar ma wato ƙarfin gwiwa ta ci gaba da abin da take yi na zancen shari'a din nan to sannan kuma ga shi yau din nan nan yau sha takwas ne ga wata ko sha tara eh to yau sha tara ga wata din nan kuma a yau ne muke ganin ma aka kawo ƙarshen aikin da ya fi muhimmanci shine yi wa alƙalai bita da nuna musu makamar shari'a a wannan sabon yanayi na shari'ar musulunci a yau din nan haka kenan mun fara tafsiri a yau kuma a yau ne aka kammala wannan saboda kamar kan da aka sani daman tafsiri na azumin watan ramadana ba wai sai watan ya kama akan kara ne don saboda mai yiwa waɗansu abubuwa suna iya faruwa na tangarɗa saboda haka a yau muka fara a yau su ma aka gama kuma alhamdulillah ina daga cikin waɗanda suka halarci wannan bita wacce a jihar kano da taimakawar ofishin mai ba da shawara game da addinin musulunci dr muhammad tahir babu impossible da kuma taimakawar hukumar makaranta ta fusaha polytechnic da taimakawar makarantar shari'a ta malam aminu kano da taimakawar kwamitin wato ba da shawara game da shari'a a jihar kano da kuma ɗaukan nauyi na ƙaramin kwamiti mai kula da wayar da kai da kuma ilmantarwa na babban kwamiti na shari'ar musulunci wanda farfesa sanzu hardini ke shugabanci taimakawar malamai waɗanda su ma suka tato suka tace suka tace ilmummukan na shari'ar wanda ake da bukatarsa ake da kishirwarsa suka zo suka baiwa ko kuma ce suka ba mu tun da yake nima ana ciki wanda a yau dinnan da karfe hudu ba za mu manta da babbar godiya ba da kuma babbar addu'a da babbar jinjina ga mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero sarkin musulunci sarkin muminai wanda ba na mantawa ranar da aka fara yunkurin fara ayyukan shari'an nan a jihar kano da gwamna ya yi magana shi sarkin nan shi ne ya yi magana kuma na biyu sai zama bitan nan ma gwamna shi ya buɗe ta shi kuma sarkin izo irfi ta nan wato abubuwan akwai albarka a cikinsa allah ne kawai ya tsara abubuwan nan idan muka dubi cewa sarkin nan wato baya nan fa kwana da kwanaki amma sai ya dawo da karfe ɗaya da rabi ya zo amma kuma sai gashi ya zo hudu ya halarci wannan gurin a inda aka rabawa wato wa'inda suka halarta takardar shaida alhamdulillah ni ma ina ciki da haruna da hannun sarki ni ma ya miƙa min tawar shahadar abbara mala fata to da haka za a ga a takaice-takaicen abubuwan da na faɗa hukumar da waɗanda suka ɗauki nauyi da ma sunayensu duk gashi nan to saboda haka idan wani da yana shakka shari'an nan ko ba za a yi ba ko ƙarya ce to ta zama gaskiya a yau babu sauran wani alkali da za a ce da wai alkalin area court ko alkalin afa area court babu kamar kanda babu wata kotu afa area court ko wata kotu area court ko ko area code grade 1 ko area code grade 2 ko kuma senior area code ko principal area code babu sai dai kawai shari'a code kawai kuma kowane alkali alkalin shari'a court ne alkalin kotun shari'a ne saboda haka wannan takarda ma take cewa an shirya wannan course ne for shari'a court judges ba area court judges ba babu wannan har abada insha Allah har abada da ikon Allah da yadda Allah babu wani abu area court sai dai shari'a court sau da aka sai mu gode wa Allah ta'ala da ya sa aka yi da mu da ya sa kuma ake yi da mu Allah ta'ala ya ba mu albarkar wannan shari'a Allah tun da yake mun yadda da shari'arka mun yadda mu ɗabba ta a kanmu Allah kai kuma duk irin tanadin da kake yi wa waɗanda suka yarda da shari'ar ka muna fatan kai mana kuma mun yarda da shari'arka abinda ka alwar ka alkawarta waɗanda suka yi imani da shari'arka Allah muna so ka yi mana shi saboda haka wannan godiya kenan wace kamata mu yi ta kowa ya yi ta don ita godiya in ka yi ta Allah ƙara ma zai wa isa azana rabuka ko rabukum ne ko rabukum rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ai ya sanar in kuka gode masa yace harfaran tsafai uku to ai Allah ai ko bai rantse ba abin da ya faɗa gaskiya ne wa kuma wajibi ne a yarda amma yace la in shakartum la azidanna ku wallahi lalle lalle in kuka gode gode mu sai na ƙara muku to wannan ita ce godiyar mun yarda da wannan shari'a kuma mu yarda ta aiki a kanmu da daɗi ko ba daɗi kada a ce sai talakawa kada a ce sai mara ƙarfi kada a ce sai wani can wanda shi ba kowa ba ne kada a ce sai wanda ba shi da wani uwa amur ko wata uwa amur a kowa da kowa duk girman mutum da rauninsa shari'a ta hau kansa kamar yadda muka gani muna faɗar wannan ne kila wasu jihohi su koyi da wannan juma'a da za ta yi kyau aida ma an ce tun daga laraba a takaice za mu ga cewa jihar kano ita da ma can tun ma kafin a fara mafarkin kafa shari'a a najeriya ko a wata jiha tuni dama ta kafa hukuma mai kula da sha'anin addini zalla kawai tun ma kan a rantsar da gwamnati sannan kuma bayan da shari'a ta kama ƙasa sai ƙololuwar shi gwamnan kansa da kwamishinoninsa da mataimakinsa da 'yan majalisa da 'yan ciya suka ce to shikenan a zo aka kawo malamai suka zo suka zauna ku fara ta kan mutukunna ku fara gaya mana abin da Allah yake nema a wajenmu na haƙƙi kuma ku faɗa mana kuma abin da ya kasance Allah baya so mi me yake so mi a game da talakawa a game da wannan mulki da ya bamu me kuma Allah yake so a'a baya baya so mi aka fara gaya musu daga nan ne aka gangara wajen ciyamomi daga nan kuma sannan aka shiga kuma sauran kuma shugabannin shugabannin ma'aikatu kuma sannan kuma aka gangara talakawa talakawa din ake bi rumfa rumfa kasuwa kasuwa gari gari waɗansu a tara su a masallacin idi waɗansu a tara su a stadium waɗansu a tara su a sas waɗansu a je unguwarsu haka aka yi ta yi to ai kaga juma in za ta kyau daga laraba take fara ko to alhamdulillah to kuma ya kamata a lura tsarin karatunmu yana nan kamar yadda yake za a ja jimla wacce take ayoyin nan dama haka nan suke a tare suke haka nan Allah ya saukar da su suke da manufa daya idan aka karanta su mu zo mu fassara gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sanar da mu mai yiwa ya kasance mu yi karatun zuwa rabin awa ko minti arba'in sannan kuma sauran a cika da tambayoyi ko waɗansu bayanai mai yiwa waɗansu za su yi a game da yadda muka tafiyar da karatu ko a baya ko a wani lokaci sau da aka har yanzu kofar nan tamu tana nan a buɗe ala musra'aiha ga duk wanda yake so ya yi gyara ga duk wanda yake so ya yi suka ga duk wanda yake so ya faɗa abin da yake so akan abin da muke faɗa amma a tabbatar da cewa babu wata kalma ko wani harafi ko wata jimla insha Allahu wacce za mu faɗa sai idan muna da hujja ko dai hujja ta ƙur'ani ko hujja ta hadisi ko hujja ta gamuwar malamai ko hujja ta wani malami wanda ya kasance karɓaɓɓe a cikin addinin musulunci amma ba dai mu kirkiro magana mu faɗe ta ba in ku kirkirowa ne na faɗa to zan gaya wa mutane wannan fa magana tawa ce ba ta wani malami ba ce amma babu babban aibu a gurin malamai a ce wani malami ya kirkiro wato ya faro wata magana alhalin babu wanda ya riga shi fara wannan magana shi ya fara ta wannan abu ne mai aibu a wajen malamai saboda haka in za ka yi sukan ko in za ka yi gyaran ko in za ka yi nasihar duk abin da za ka yi ya kasance kai ma ta waccan hanyar ka kafa mana hujja da alkur'ani ka kafa mana hujja da hadisi ka kafa mana hujja da maganar wani malami wanda aka yi da shi sannan kuma ma'auna da naka da namu kuma har yanzu in mun samu naka ya fi namu za mu sanar da duniya cewa mun ban namu mun koma naka wannan maganar mun faɗe ta tafi sau takun masaki kamar yadda ake faɗa wato sau da yawa kenan kuma ba mu ce sai abu kaza za a tambaya ba banda abu kaza illa iyaka kawai abin da muka sani mu ce kaza ne in ba mu sani ba mu ce ba mu sani ba la'adari nisufu ilmin ban sani ba shi ma kansa rabin ilimi ne amma ya kamata a wannan yanayi da muka shiga yanzu a najeriya ya kamata in ma mutum yana ganin cewa akwai wani an faɗi wata magana da ta ɓata masa to ina fatan cewa za a bi ta hanya wacce mu ma za mu ba shi amsa ta hanyar limana amma amma irin a faɗi wata magana da wata gadara da wata ira to irin wannan ne ike sawa mu ma mutum batsa mu koma kuma mu zo mu ƙure mutum mu faɗi maganganu mu ce in ya isa in kai kaza kaza kaza idan aka duba ba mu muke faro ta ba ban mu taɓa zagin wani ba ban mu taɓa rena aƙidar wani ba ban mu taɓa yi wa wani koda habaici ba in ka ji muna wata magana mai zafi gaya mana akai ai abin a fili yake ta ya zan ce ga abi kaza Allah ne ce ko annabi ne ce ko wani malami ne ce kai kuma ka zo ka ce sam sam ba haka kuma ka ce a ai wannan magana da na faɗa ma na kafirta to ai kaga wannan tilas ba zan shiru ba in ne shiru to ai ya zama gaskiya ne kenan abin da ya faɗa dole na koma na sake nana ta wa'annan hujjojin nawa kila ma na ƙara waɗansu to fa a irin wannan sai a riga kamar wai ni ne kuma in zafafa ai ko gaban shari'a ka je ko kashe mutum kai gashi ya mutu ko da da wukar hannunka da jini babu yadda za a ce za a yanke maka hukuncin kisa tukunna take sai an tambaya shin tsokana saye tukunna ko haka haka kawai dai kawai ya kashe shi idan akwai tsokana to ba yadda za a yi babu wata kotu da za ta yanke wannan mutum hukuncin kisa sai dai wani hukuncin kuma daban ko mutane su fahimta cewa mai yiwuwa zai zama a bana dinnan ko a bara na ba da fatawa iri kaza a bana kuma na canza haka ilimi ya gada al'imam shafi'i yana da mazahabi sabo da tsoho kai duk kusan ma duk malaman nan sai kasance suna da mazahabai da suna wannan ra'ayi sun tayi daga wannan ra'ayi shi yasa ai shi kansa abu hanifa yake gaya wa sahabbansa kar ku yi aiki da abin da yake gaya muku don zan ga ra'ayi a yau a gobe kuma na canza a jibi kuma in canza in ka tafi da ra'ayin jiya kaga kenan ka tafi da wani ra'ayi wanda ke kenan wato ba nawa ba duk wata magana wacce aka auna aka ga cewa wannan magana bata dace da shari'a ba to a tabbatar da cewa ƙarya aka yi mini ƙarya ce babu yadda za in faɗi maganar da ita zance ba ta ta shari'a ce ba ai na daɗe ina yin abu ai na faɗa ba gingima gingima menene yasa ba a ce ƙarya ba ne har yanzu sai wani abu da za a zo za a abin a kirgito har yanzu muna abin bashi na abubuwan da muka faɗa ta muna bin bashi har yanzu muna neman nasiha a kansu muna neman karyatawa a kansu muna neman hujjoji a kansu don mu ma mu rabu da wannan in bala'i ne in masifa ce ya kasance su kuma mutane su kuma an fitar da su daga cikin ƙangin da aka jefa su to kuma wani suna ce wai na yi magana gidan rediyo wai na janye ra'ayi a ni ba wani ra'ayi na wanda in janye ba wani ra'ayi wanda na janye abin da na ce shine kamar yadda in faɗan nan yanzu duk wata magana wacce za a auna a ga cewar ba ta dace da shari'a ba to wannan to ba ta wuce ba kuma ba ni kaɗai na fara faɗar wannan ba duk malaman mazhabobin nan sun faɗa shehu ahmad jani ya faɗa shi ma ko ya ce idan an ce na faɗi wata magana fazinuhu bi mizanin shari'i ku auna shi da mizanin shari'a fa in wafaqa fa amalu bihi in ya dace da mizanin shari'a ku yi aiki da shi wa in kalafa fatarkuhu to abinda in faɗa kenan kuma abinda muka cimma kenan tare da waɗannan malamai ba don kuma bane a zauna lafiya nasiha komai kankantar yaro ba ma wai sai lalle babba ba ko jahili ba sai lalle malami ba ko mace ce ba sai lalle na miji ba ko na ƙauye ne ba sai lalle na binni ba yi mana nasiha za mu ɗau nasihar in yi mana nasiha za mu ɗauka saboda saboda Allah ce addinu an nasiha addini nasiha ne aka ce nasihar gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce nasiha ga Allah ma tukuna da kansa ga manzansa ga shugabanni ga kuma sauran mutane ha to tun da yanci za a yi wa Allah nasiha ma za a yi Allah to kuma ina kuma gani kuma duk waɗannan abuwa ya kamata mutane sani cewa ba wai mu muna wani tutiyar ilimi ba ne ba kuma wai muna yi ne wai don a sani ba ne Allah ta'ala ya sani cewa muna yi ne don ikhlasi don Allah muke kuma muna gayyatar 'yan security su zo su rika zama su fahimci yadda muke amma shin akwai Allah a ciki ko babu to mutum da yake tare kullum da da mala'iku lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min kalbi yahfazunahu min amrillah ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid duk maganar da zaka faɗa akwai raqibu da atidu a tare da kai to ina kun zaka kai tsoron wani ko SAS ne ko wani wane ne wani a zo a bincika a fahimci menene dan saboda na taɓa jin wannan kalmar a bakin wani to saboda haka kuma za mu ci gaba da taimakawa jama'a a abin da ya kasance muka fahimta karatunmu ya zo kai ko aka tambaye mu abin da ya shafi a rayuwarsu ta duniya da lahira abin da ya shafi lafiyar jikinsu abin da ya shafi arzikinsu abin da ya shafi aikinsu abin da ya shafi samunsu abin da ya shafi wato irin katunsu da koke-kokensu insha Allah so sannan kuma ba don komai muka ce za mu yi wannan ba saboda tsoron ɓoyewa ilimi ɓoyewa ilimi mummunan abu ne da nassin ƙur'ani إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون to saboda haka ina jin waɗannan bayanai da wannan shimfiɗa ta isa alabashi kuma a cikin karatu za mu ci gaba da bayyana irin manufofinmu ba ma yin wannan abu da wata manufa ba ma kyamar kowace aƙida mun yadda cewa duk wanda ce la ilaha illallah musulmi ne kuma ya halatta a bishi sallah ya halatta a ciyan kansa aka ciyan kan arne ma da nassun qur'ani qur'ani ya yadda a ciyan kan arne yace almasihu ya yanka ka ci to ina ko mai cewa la ilaha illallah saboda haka ba ma kyamar wata manufa ko wata akida a idan ba a manta ba cewa constitution na nigeria sashensu na 277 ya baiwa kowa yancin addini wani sai ire ganin cewa wato ai constitution din lalle wato ya fi addinin musu a addinin musulunci ma cewa la ikraha fi din ba lalle a addini kowa yayi addinin da ya ga dama ko kai addinin Allah din ko kai wani la ikraha fi din saboda saboda qatta bayna rushdi min min al-gay ko ai muhimmancin musulunci muhimmancin addinin Allah ya fi rana fitowa wannan wani abu ne kawai Allah ta'ala ya kawo ila ko bai yadda bane mutum ya zama muni da sauransu yi hadi man sha'u wa yudillu man sha yudillu man wa yahdi man sha duka yana ayoyi irin su da yawa da yawa da Allah shi ke shirar da wanda ya gama shi yake fatar da wanda ya ga dama kuma Allah ya ce fa man sha fal yumin wa man sha fal yakfur wanda duk ya ga dama ya zama mumini wanda duk ya ga dama ya kafirci sai dai kawai kowanne ɗaya kai akwai gidanka shikenan kawai akwai dimokuraɗiyyar da tafi wannan akwai yancin da ya fi wannan to ai ba wata gwamnati bane don kansu don ya ce a kowa ya je addininsa ai haka ne dama to in ku haka yake hatta a dokar ƙasa haka yake a dokar mutane a dokar Allah ma haka take to dan menene dan wani yana wata aƙida da ta saba wa taka ka ce kai a tafauta ka ce kyakkyawa sai ka yaƙe shi da harshenka da alƙalaminka da ta kowane irin har ma sai ka saba wa Allah ta yin ƙage ne ta yin ƙarya ne ta yin zunɗe ne sai duk ka bi abubuwan da Allah yana wai sai ka yi wai don saboda wai ka soki aƙidarsa ko don yana ɗariƙa ko don yana izala ko don yana shi'a ko don baya komai amma dai musulmi ne ka kenan wannan akwai jahilci ko mutum yana nema ya wato ya batawa Allah ko kuma ya Allah gyara bayan kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam lama da ya damu akan cewa mutane sai sun musulunta ya matsanta yake ta damuwa Allah ta afa anta tukurihun nasa hatta yakunu mu'minin wai wai shin wai kai ne ne kake matsantawa mutane wai har su zama mu'minan ne walau sha'arau na hadar nasa jami'a da Allah da sai shi da mutane gaba daya amma wala ya zalu na muku talifi na illa man rahima rabu amma mutane ba za su bushe ba walau sha'a rabu kan laja'alar nasa ummatan wahida da Allah ya da sai ya sa mutane zama duk a cikin addini daya bai so ba bai ga dama ba a wani gurin ma da Allah ya faɗi wannan cito don wannan ina gaya maka fala ta kunan na minal jahilina daga yanzu ya rasulullah kar ka zama daga cikin jahilai an an an gaya maka duk wanda kaga yana yin wani abu wanda ba musulunci ba haka Allah ya ga dama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ittabi ma uhe ilayka min rabbik la ilaha illahu wa a'rid anil mushriki ka bi abin da aka aiko zuwa gare ka daga ubangijinka ka kau da kai daga mushrikai daga shirkarsu mushrikan fa na hakika masu bautawa sassaƙe masu bautawa rana masu bautawa wata masu bautawa wuta masu bautawa gunki masu bautawa alawa masu bautawa kendir masu bautawa dashi masu bautawa shuri masu bautawa tsibirbura masu bautawa lata da uzza aka ce annab ka rabu da su saboda ya wayi gari ne ya ga gumaka 360 a ɗakin Allah ga ɗakin Allah ɗin wanda shi ne yake a bauta mashi shi kadai amma ga gunki 360 saboda da haka wannan abin ya dami annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a kai dai ka bi abin da Allah kawai ya aiko maka ba ruwanka da waɗannan la ilaha illahu wa a'ari alamun ka kawo da kai gaba da mu walau sha Allah ma asharaku ai da Allah ya ga dama ba za su yi shirkar ba ko kuwa wa ma ji'annaka alim hafiza ba mu ce kuma wai ka zauna wai ka yi gadin su ba wa ma anta alim biyoki kuma mun ce a wajen suna shirka kana cikin su kai annabi ne kuma a lahira a ce to to ai kai ne wakilin su a tuhume ku gaba daya ba Allah ya ce to wala tasubbu allazina yad'una min la fa yasubbu Allah adam ghayr wa'anda ma suke wato shirka din kada ku zage su shi fa Allah fa yace fa wanda yake shirka fa kada a zage shi ina kun ga wanda yake cewa kuma la ilaha illallah amma zaginsa ake a aibata shi ake kafurta shi ake shirkanta shi ake an sa markarar tsana amma na ce wala ta subbu allazina yad'una min la fa yasubbu allaha adawan bi ghairi ilm kada ku zagi waɗanda ya kasance suke bautawa wani Allah su ma sai su zagi ubangijin naku don ba san san da daraja saboda ubangiji nasu ku bai yadda ya saka musu darajarsa ba Eh. duk wani addini duk wata aƙida Allah ne ya sa maka karkare a ganin ba irinta kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka nan muka kawata wa kowayen al'umma muka kawata mun su rika jin addinin su shine yafi na kowa hatta kuma musulmin ba dabarar ku ce ba ba dabarar ku ce ba Allah ne yake ce ku wa zayyanahu fi qulubikum eh musuluncin da kuke takama da to Allah kuma kaman yadda ya kawata wa mai bautar gunki yake ganin ba kaman gunkin sa haka kai ma Allah ya kawata maka kake ganin ba kaman Allahnka kazalika zayyana li kulli ummati ko kuma wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah shi ne ya kawata ku da ganin girmansa ba kaman shi kuma ya kiyar da ku wato kafirci wadda humar rashidu to haka tsarin yake wallahi idan da za a bi wannan kudu ila sabila rabbil hikmatu wal mau'izatul hasana shikenan babu yadda za a ce za a zo ana abin nan wanda Allah ya shirya ibnaka ibi kowa sai ya samu fa kowa in ya tsaya wai ba kada ka damu da na wani kira naka din za ka samu shi ma zai samu kowa sai ya wanda yake kira zuwa wuta zai samu jama'a mai kira zuwa aljanna zai samu jama'a shi ma walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida wala yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum ai dan ai sabani ne ma Allah ya halice su to amma to me yasa Allah ta'ala ka halice mu dan mi sabani walizalika khalaqahum hujja shine wata mat kalimatu rabbika ai kalmar ubangiji ta riga ta cika kaman yaya me yace cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika wuta da mutum da aljanga baki ɗinsu to in kaje gaba gaba gaba ɗaya kai kai ra'ayinka kawai za a bi a shiga aljanna duk gaba ɗaya burinka kenan to wannan kalmar ta Allah kuma fa kaga gidan wutan zai zama kenan kango ko saboda haka ya kamata a sassauta to to haka dai insha Allah sai mu fassara waɗannan ayoyi da aka karanta ko to akwai sufofi kaman guda biyar waɗanda Allah ya faɗa a cikin wato wannan sura malamai sun tafi a fassarori daban-daban waɗansu sun ce gabaki ɗayansu iska ake nufi waɗansu sun ce a'a gabaki ɗayansu ana nufin mala'iku wasu malamai kuma sun ce a'a gaba a'a araba waɗansu mala'iku waɗansu iska waɗansu ayoyin ƙur'ani to abinda suke faɗa kenan idan ce wato walmursalati urfa to ana nufin kenan a wannan fassara dukkaninsu wal mursalati dinnan wato urfa wal asifati asfa wan nashirati nashira fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra dinnan dubbiyar dinnan ana nufin iska eh al mursalati urfa wato wanda kaman iska take tasowa a jere kaman wato abin nan wato doki a jere a jere a jere kamar wannan wato gashin doki a jere a jere a jere almursalati wato wato Allah ya rantsi da waɗansu iskoki da suke tasowa a jere a jere fal asifati da kuma iska mai karfi ita ma asifa mai bugawa da karfi wannan shirati da kuma wato iska ita ma wato mai a tsaiketa gajimare a samu ruwa na shara kamar yadda yake faɗa a wata aya wa arsalna ar-riyaha lawaqiha ko kuma wa huwa allazi yursilu riyaha bushiran ko nushiran bayyana dai rahmat to wannan shine Allah shine wanda yake saukarwa da iskoki da suka zama bushiran ko nushiran wato masu yin albishir ko masu ɗaiɗaita rahama wato wannan shine wato kamar ake cewa almadar to sannan kuma falfarikati farka kuma a ce su ma a ce a iska ce dai har yanzu wacce take yada wato ruwa to duk a wannan fasara falmulkiyati zikira kuma har yanzu su ma suna ce iska wai amma waɗansu kuma suka raba suka ce a'a ai dukkan su duk mala'iku ake nufi almursalati dinnan urfa mala'iku waɗanda Allah yake aiko su ko kuma yake saka suke rarraba wato ruwa ko suke rarraba wani sako ga manzanni to wai ɗan abubuwa da ya makamanta wannan kuma su ne har yanzu al'asifat irin sun tunne kuma annashirati na shira su ne falfarikati a farka kuma falmulkiyati zikira wani suka ce a ukun nan na farko su ne iska a wannan shirati kuma na shira a falfarikati farka su kuma su zama wato mala'iku ake nufi sannan kuma falmulkiyati zikira su ma ana nufin mala'iku ko kuma falfarikati ana nufin mala'iku falmulki ake ma zikira su ma mala'iku irin yadda Allah yakan aiko su zuwa ga manzanni su kawo musu irin abubuwan da Allah ta'ala wato ya aiko su da shi yake cewa wato ibn mas'ud akwai hadisi wanda yake cewa fa innaha tunzilu bi amrillahi ala rusuli saboda su mala'iku suna sauka ne da umarnin Allah ga manzanni to farriqu bainal haqqi wal batil kuma suke rabewa ko kuma umarnin da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wal huda wal gai su rabe tsakanin shiriya da bata wal halal wal haram su rabe tsakanin halal da haram kuma sannan wato laƙi ilar rusuli wahayan fihi izarin ilal kalki shine wato uzurin au nuzurin sukan saukar da wato wahayi wanda a cikinsa akwai izar wato gargadi wato izar ko kuma hanzari zuwa halitta cewa tunda Allah ta'ala ya ce kar ku yi kaza ku yi kaza ya zama hanzari dama Allah ce wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wannan wannan wannan shine uzuran din izar din nuzura kuma gargadi wato wa inzarin lahum iqaban lahi in khalahu amrahu da kuma gargadi gare su na azabar Allah idan suka saba al wato umarninsa to haka inna ma tu aduwan lawaki wato kamar wayannan duk rantsuwa ce Allah duk ya rantsa da wayannan abu Allah yana in ya ga dama yana rantsa da duk abin da ya ga dama duk abin da ya ga dama saboda haka ya ya rantsa da waɗannan iskoki ko ya rantsa da wayannan mala'iku ko ya rantsa da Qur'ani akwai wayanda ma suke ganin cewa falfarika fi farqadin Qur'ani ake nufi da akwai irin wannan wato bi wato ya rantse da qur'ani ya rantse da mala'iku ya rantse da iska halittarsa ce yana rantsewa da abin da ya ga dama to me yasa yayi wannan me jawabin rantsuwa ce inna ma tu adon lawa eh ane muku umarni in ka dubi cewa sai da Allah ya faɗi wannan yayi rantsuwa tukunna ana gaya muku cewa za a yi tashin kiyama wanda duk ya aikata kyakkyawa zai ga kyakkyawa in kai mummuna za ka ga mummuna in za a mutu kuma za a tashi daga kabari in an tashi da kabarin nan za a hau sira'i ko za a je filin alkiyama inda za a yi hisabi duk za a yi wannan idan an gama kuma sannan gidajen guda biyu ne ko wuta ko aljanna ba na uku an faɗa muku kuna musu an faɗa to shine Allah ce ya rantse da waɗannan mala'iku ya rantse da waɗannan iskoki ya rantse da alƙur'ani wanda ike da irin wannan siffa cewa lallai innama tu aduna lawaki haƙiƙa abin da aka yi muku alƙawarin nan wallahi sai ya auku ya kamata wanda yake ganin cewa abin ko da wasa ne to ya kamata sake shawara Allah ya rantsa ya ce duk abin da aka faɗa din nan idan an aikata za a same shi naki a ranar lahira sai an same shi duk abin da ya alkawari kuma ga waɗanda suka yi mar biyayya na alkhairi na jin daɗi na yarda na aljanna su ma sai sun samu ya yi alkawarin wannan ya yi alkawarin wannan kai kamar na'am in ya so sai mu tafi sai ka dan kara kadan faɗi zan nujumu din mahaɗin wani wani wani wani wancan ne فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أفتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل
يومئذ للمكذبين نعم تو a yaushe ne fa'izan nujumu imisar wato tashin kiyama alamunta kafin ta zo akwai waɗansu alamu waɗanda za su faru waɗanda za a kira ko zagagensu ne ko ‘yan sharar hanya ne da sauransu dai fa'izan nujumu a yayin da taurari ɗumisar ya kasance haskensu ibushe ko izan sama furjet wato wannan a rannan ɗin ne fa a rannan ɗin ne fa za a saka ko za a cika fa wannan alkawarin a wannan lokacin ne yayin da haska ga cewa hasken taurari ya gushe wai iza sama furjar kuma sannan kofofin sama sannan kuma sun bubbuɗe mala'iku suna ta sassaukowa wa izal jibalu a yayin da duwatsu nusufat ya kasance wato sun rududdige sun zama kamar wato atafa akwai ayoyi irin waɗannan a cikin alƙwari wa ya sa'alu na ka'an jibali fa ƙuliyan sifu harabi na safa wannan aya ta fassara wannan suna tambayar ka a game da dutse ka ce Allah zai riddige ya fatarta ka ya nike shi na safan wato nikewa ya zama ma gari wato tankar atafa ko kuma wa yawma nusawwirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falan nugadir minhum ahada to duk wannan aya tana tana fassara wannan to sannan kuma wa iza rusul uqitat a yayin da manzanni uqitat wato aka iyakance musu wato lokacin su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa asharaqat al-ardu bi nurin rabbiha wa wudi al-kitab aka kece kasa da hasken ubangijinta sannan aka aje littattafai aka waji abin nabiyina wa shuhada'i wa quriya bainahum bil haqq wa quriya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun to wannan ita ce ranar da aka kayyade wa su manzanni ranar da aka ajiye wa manzanni a sanda za a tambaye su a tambayi al'ummarsu an isar musu da saƙo ko ba isar musu ba musu za su yi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu al'ummar ta manzon Allah sallallahu mu za mu shaida mu ce ai an isar muku da saƙo su ce ina kuka samu ce ai mun karanta a littafin mu shine alqur'ani aka wato manzanni ya kasance ukitat ya ayyomin ujilat zuwa rana wacce ujilat aka sanya ta ita ce ranar tashin alkiyama Allah ta'ala shi ya san ranar lokaci kaza ne karfe kaza za a yi tashin kiyama amma kai bawansa baka sani ba Allah ta'ala ya ɓoye wannan amma shi Allah ya sani sai ranar da aka ajjala aka ƙayyade wa manzanni wa urji a amurha aka jinkirtar da lamarin manzanni hatta ta ƙumu sa'a har sai tukunna an yi tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fala ta hasiban Allah gafilan fala ta zama Allah mukulifa wa'adahu rusula karfe tsammanin cewa don saboda kana yin abin da kaga dama kuma ba abin da aka yi maka kai tsammanin cewa Allah ya gafala ne ko kuma zai saba alkawarin da ya yi wa manzanninsa ne Allah ba zai saba ba inna Allah azizun zuntika a wace rana yau mutubbadul aradu gairar aradu wasu samawa wa barazul lahil wahid qahar shine wato yawmul fasl din kenan kamar yadda Allah ce yawmul fasl ranar da za a rabe ƙarya da gaskiya kuma adraka ma yawmul fasl mamakin abin da ya sanar da kai wannan rana ta ranar rabe ƙarya da gaskiya ya rasulullah wailin yawma izin azaba ta tabbata bane ya tabbata ga almukazzibin masu ƙaryatawa da wannan ranar ta rabe ƙarya da gaskiya din nan azaba ta tabbata gare su to za ku ji wa'in suna fasar cewa wailun din nan wai wani kwari ne a cikin wutar jahannama to wannan an ce magana ce mara tushe ba ba magana ce mai asali wato hadisin bai inganta ba kenan suke nufi tuna ga a wannan gaba ya kamata mu dasa aya ko muna jin babu wani abu da zamu kana jin akwai mai rediyo zai samu wani abu ba ba lokaci al'ummar dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai samu damar yin laifi ga banar saboda ga fillana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aka damana wa sunna allah qaumul kafirin allahumma man anta ifatan minhu ma ana anta fala tuslibu wa ma satata fala tahtiku ma alimta lana faghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fala tuslibu wa ma satata fala tahtiku ma alimta lana faghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبكينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم